بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولقد عدنا إلى آدم من قبل فنسيا ولم نجد له أبناء ولقد حقيقة عهدنا من الكوري إلى آدم من قبل tuntuni wani sai ya manci alkawarin da muka yi da shi muka ce masa kamar da hankali ga shedan nan makiyinka ne karye muka yadda zai karye yadda zai fidda kai cikin aljanna kar ka yadda da shi fadalle ma da zaro fadan ma za ka shijarta ba da ma ta atuma wa qala ma nahi kuma rabbukum an hadhihi shijarati illa an takuna malakaini aw takuna min kharijin wa qala ma ila kuma min nas yin fadalle ma da zaro ubangiji ya gaya wa adam da ya sashi aljanna da shi da matarsa gashi na baku wannan guri ko ina da ko ina na baku amma kar ku taba wannan sai ka nuna ya ko wani karka wani adam yana jin daɗi yana yawo da mata cikin aljanna ana jin daɗi to shi ran lokacin ba hana shi shiga aljanna ba ba da an hana shiga aljanna ba to yana jin su yana neman ɗayan abu biyu don in kana neman ka kama mutum ka samu ɗayan biyu ka za ka kama shi shin mutumin nan wani abu ne yake so matuƙar so wannan mutum ne yake tsoro matuƙar tsoro to inda ka samu abin da yake so kace masa hada masa in ka da kai da ni in ka ji abin da baya wannan ai raba ka da wannan mai sauki ne in ka da kai da ni to shine ragbatan wa rahabatan kenan kafa wa tama'a to sai shedan yana bin yana neman hanyar da zai zai kama su sai ya ji adam da mata ta kai wannan wuri kam kai wannan wuri da dai za a bar mu da goma anan dai mana da za a bar mu da goma anan dai mana shikenan da zai shedan ya ce to na na san yadda zan kama waɗannan kenan shikenan sai ya nuna musu kun ga biyan nan duk mutumin da yake so ya dawo a gidan nan sai ya ci ganin bishiyar nan to sai annabi ya manci an hana masa ya manci an hana masa cin bishiyar sai ya kamar ya dan tsaya ba zai ci ba sai shi dan ya rantse masa da Allah wa qasamu ma inni lakum arina wallahi tallahi nasiya nake maka nasiya nake maka ci ci wannan bishiyar in kuna so ku dawo wannan sai suka manci sai suka ci to shi dalilin saukar da su kuma dama kaddara ce ta Allah dama Allah ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifatan bai ce inni ja'ilun fil fil jannati khalifatan ba dama ya ce zai kawo shi ne ya zama khalifarsa a bayan ƙasa bai ce zai halicce shi ya sa shi aljanna ya zama khalifarsa a aljanna ba aljanna kam an kai shi ne don a nuna masa ya ji daɗi ya ga daɗin ta in an saukar da shi ya je ya sha wahala to hankalinsa ya komo cikin aljannan nan duk abin da zai ya komo aljannan nan zai yi shi ya riga ya ɗanɗana ya ji ya gani dama hikimar kenan Allah wa alam wargar hakika ahidna ila adama mun yi alkawari da adam mun masa wayi sai dan cewa shi shi dan fa makiyansa ne kar ya dade shi ko mun ce masa duk komai mun halatta masa amma banda wannan ganye kar ya taba fanasiya to sai ya mance wargada ina ila adam min qawl fanasiya wa lam najid lahu azma ko mu samu yayi azama yayi himma wanda za ta hana masa mantuwa ba saboda haka baya da azumin rusuli kenan qul azumin rusuli sune annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shugaban su wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa isa ibn maryam su biyar to baya daga cikin ulul azmi na rasuli wato bai samu himmar da ta hana masa tuna wannan alkawari da aka yi da shi ba wannan gidan azma to a ka'idar tsakanin mu da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rufiya ummati salasun al-khata wa nisyan wa sukru alayh annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya dauke al'umma ta laifin abu uku al-khata abinda suka cikin kuskure Allah ba zai kama su da shi ba wan nisyan abinda suka cikin mantuwa Allah ba zai kama su da shi ba wai sukuru alaihi abinda wanda ya fi su karfi yasa su ci da suka yi ba za a kama su da shi ba wannan da ka daura jiyan dai suna nan a wuri daya rabbana la tuwaqilna in nasina aw kaji biyu kenan na in kuma wanda ya fi su karfi shine yasa su man kafar billahi min ba'di imani illa man nukriya wa qalbuhu mutma'innun bil iman duk wanda ya kafirta bayan ya zama musulmi da gangan ya kafirta ba tilas aka sa shi ba to shi wanda ya zama dan wuta amma in wani ne ya sashi tilas imaninsa na zuciya ba komi to kaga guda uku nan an dauke mana a al'ummar mu amma shi adam da yake babba ne har ma an kama a ci da mantuwar da su manya dan abu kankani in sun yi sai ya zama ba a yafe musu sai a faɗi a faɗi abin tare da su manya ne kuma zai rage musu girman da aka ba su wannan shi da azuma وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى to zan dai nana ta muku wannan rikici duk da yake faruwa a duniya cikin halitta na cewa kayi nayi kayi ba zan yi ba duk dai asalin sa tun daga ranar da Allah ya ce mala'iku su wa Adam sujada ne mala'iku aka ce musu ku yi suka ce mun yi wa yas'aluna ma yumarun iblis aka ce masa kayi yace ba zan yi ba to dama yi nayi shine musulunci yi ba zan yi ba shine kafirci in ya zama babba ya zama kafirci in ya zama kankani ya zama ake laifi to wannan shine asalin dukkan rikici da yake faruwa a duniya tun ran da Allah ce mala'iku sai wa Adam sujada mala'iku nan da nan suka yi suka bi umurni iblis ko nan da nan sai yaki yaki umurni ya zama kafiri ya zama shugaban kafirai mai kafirtar da mus- mutane fasajadu duk nan da nan sai suka yi sujada su mala'iku illa iblis aba sai da iblis shi kam ya ki wa Adam sujada ya saba umurnin Allah فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فأبونا مكا يا مسا دينك يا منشي مكا يا آدم كي يا آدم إن هذا كاغا ونن عدو لك مكيينك ني ولزوجك مكيين ما تركني إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما كذا يمكو كيدي yadda zai fidda ku min aljannati daga aljannan nan inda kuke zaune lafiya lau ko mina tafiya daidai kada ya muku kaidi wanda zai fitar muku zai sa a fidda ku daga wannan aljanna fataske balle ka je ka wahala fitar da su gaba ɗaya ne da shi da matar amma in sun zo duniya fataske aka ce ka je ka wahala wahala ba nasu bi bane mai gida shi ke wahala matarsa tana gida ne in ya samo ta gyara amma ita ba ta fita ta yi wahala tare da shi ba za su yi noma tare ba ba za su yi aiki ta shi ne zai fita waje wo aiki in ya kawo ta gyara musu ci shi zai wahala saboda haka ce fatashka bai ce fatashkiya ba fala yuku janna kuma kada yi kokarin fidda ku ya kaidi na mugunta ya fidda ku daga aljanna fatashka balle ka je ka sha wahala wannan duka kuma ana gaya mana ko da mutum ne ya tashi ya tadda kansa yana maraya da ya tadda kansa yana maraya sai aka ce kaga ubankan nan da sarki ne ubanka wanda ya mutu ka zama marayan nan da sarki ne wato ga wanda yake makiyinsa wanda yasa aka tuɓe shi ya mutuwa tu- tuban nan ta zama masa sanadin mutuwa shi yasa yanzu aka fidda kai daga fadan nan ka dawo nan a cikin wahala to Allah ya zaka yi da mutumin nan zaka so shi ai ba zaka so shi ba to Allah yana gaya mana wannan ne wai don mu ki shaydan shine yayi mana kutu kutu aka fito da mu da mu da uwar mu da uban mu daga aljanna muka zo muke wannan wahala yanzu wai an gaya mana wannan zai sa kiyayya tsakanin mu da shedan shi yasa ake gaya mana wannan kisoshi kullum domin mutum in ya ga makiyin ubansa wanda ubansa sanadi aka tube shi daga sarauta tuba daga sarautar nan yasa yasa masa sanadin mutuwa sai ka tashi kana maraya kana wahala ga wanda ya ubanka sanadi yayi maka wannan sanadin ai ai zaka dauke shi makiyi inna shaytana lakum aduwwun fattakhizu aduwa inna ma yuhizu lakunu min sabisai wannan shaytan fa makiyin ku ne makiyin uban ku ne makiyina ne ku masa rikon makiyi kuma har yanzu bai daina kiyayyan nan ba so yake nema wato ba wai aka ku duniya ko halaka kadai ba ina so ma a tura ku wuta ne ku je ku sha azaba ba iyaka kuma ita hankali da shi saboda haka ake mana wa'azi kada mu bi shaytan
إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى inna laka an la tajua fiha wa la ta'ra ka riga ka san dai aljanna kana zaune lafiya ne babu yunwa babu tsiraici ba yunwa ba tsiraici a aljanna kana zaune lafiya lau amma in ka je duniya kai za ka nema kanka abinci da abin sha da sutura da ɗakin kwana da gida ka tangantacce kai za ka nemi wannan in ka in ka je duniya kaga wahala ta zo maka kenan وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى wa innaka la tazma'u fiha wa la tadha kuma nan aljanna ba za ka samu kishirwa ba ba za ka samu aikin rana ka yi wahala ba a'a duk da cikin daɗi kake aljanna amma in kuka biye wannan makiyin nan naku to zai yi kaidin da za a fidda ku daga aljanna ka je ka wahala wa'annan ayyuka duk su dawo kanka domin idan mutum ya zo duniya dole ne ya nemi abin da zai sha bayan ya samu ya numfasa nafasu dole ne ya nemi abin da zai sha ko a nema masa sharabu kenan dole ne ya nemi abin da zai ci rizku kenan dole ne ya nemi wurin da zai kwana cinnu kenan to su za su fita masa nashkuruka nashkuruka to idan shedan ya shiga kuwa to sai ya zama nushiri- nushirikuka in shedan ya shiga zai shi nushirikuka ba nashkuruka ba nushirikuka na nafasu sha sharabu ah, nashku ah, ah, ah, kisa'u sutura kenan ru rizqu ka kinnu wurin da mutum zai zauna to idan mutum dole ne iya zo duniya sai ya nema bayan Allah ya bashi numfashi na shi ne zai nemi sharabu ya nemi ah, kiswatu wato domin da an haifi yaro an wanke shi din nan an bashi abin sha ya sha to dole sai a nemo tsumman za za a lullube shi da shi kiswatu kenan sannan kuma ya nemi rizqu abin da zai ci nan gaba ko nono ko abinci sannan kuma ya samu kinnu inda zai zauna gida gari to in ka zo duniya kai ne za ka yi wahalar waɗannan kai kanka amma kana nan aljanna lafiya lau garin garinka ne gidanka ne abinci abin sha sutura ba wahala فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فوسوس إليه الشيطان فقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى bayan an yi wannan alkawari da shi da ya mance din shaitan yana bin sa yana bin sa cikin aljanna da yaji abin da yake so da yi abin da muke so da yi wannan wuri dai mu dawwama cikin wannan mulki dai har abada to sai shi dai sai sun luka ala shajaratul khuldi bana nuna maka itace ba wanda kowa ya ci ganyen itacen zai dawo a wannan wuri Ah, mulkin kuma zai samu mulki la yabla wanda ba zai tsufa ba na har abada kenan to itacen ko in an ci sabo ya zo kenan idan sabo ya zo kuma zawayi zai zo idan mutane ministoci suna zaman shawarwari a fadan minis- eh, in- fadan gwamnati idan zawayi ya zo wanda zawayi ya zo masa ya zai yi ai sai fita ai ai sai fita ko to shi kenan an ci ganye ganye ya tada ciki dole sai fita daga aljanna kenan aljanna ba wurin kashi to kaga shedan ya jawo mana kenan ko da ke dama haka Allah ya so Ah, wa mulkin la yabla idan ka ci wannan ganyen bishiyar nan wannan sunanta kenan ma bishiyar dawwama a aljanna duk wanda ya ci ganyen bishiyar nan zai dawwama cikin aljanna kuma ya san mulkin da ba zai tsufa ba har abada فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم ف- ج- ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة وناديهما آه، يخسفان عليهما من ورق الجنة وأتى آدم ربه فغوى ثم اجتبه ربه فتاب عليه وهدى shikenan sai suka manta da wancan alkawari na tsakaninsu da Allah sai suka ci wannan ganyen da aka hana fa akala minha suka ci wani abu daga wannan bishiya to ba zallau ma sau'atu ma nan da nan dukkan siturunsu sai suka kwakwance daga jikinsu duk su za aljanna sai ta kwance daga jikinsu wato an yi abin da bai kamata ba kenan duk su ta sai ta kwance fa kalamin na fa zallau ma sau'atu ma wa da ga yasu zani mi warakil janna sai suka zama suna yago ganye suna mannawa a gaban suna koyi al'aurar su da ganye suna yago ganye suna mannawa a gaban su da bayan su warabi wa yasfi bani warakin janna wa sai adam rabbu fa gabe su mace rabbu fata bali wale saboda haka ne annabi adam sai ya kuskure ya saba wannan alkawari a su mace rabbu fata bali wale sannan sai Allah ubangijinsa ya zabe shi ya yafe masa domin a cikin suratul arafi an gaya mana yadda abin ya faru da yace فوصل آه، فوصل فأذل- فوصل مشان يبجل وما موري عنه من سوآتهما وقال ما نهيكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما أني لكما لمن الناسين فدلهما بغرور فلما ذاق الشجرة فدلهما سوآتهما وطفقا يخصفان إليهما من ورق الجنة وناديهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو shike nan da zannuwa suka kwance riguna suka cire ana yago ganye ana mannawa a jika sai ubangiji ta, ba na hana muku cin wannan bishiyar da nace kar ku ci ba sannan kuka zo kuka ci wannan bishiya bayan na hana muku Alaman- alamana kuma an tilkuma shajarati wa kulla kuma inna shaytan la kuma adu bi kuma in kun ce shaytan ne ya bada wannan shawara ban ce shaytan makiyin ku ne ba kala sai suka rabbana zalamna anfusana ubangiji yanzu kan ba mu da abin da zamu ce sai mu ce Allah mun zalunci kanmu ka yafe mana mun tuba da abin ya faru sai Adam ya ce a Allah ubangiji muna roƙonka albarkan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya fi mana ubangiji ce yaya kai kasan annabi Muhammadu wanda zamanin sa bai zo da lokacin da ka halice ni ka hura min rai inda duk na daga ido na a cikin al'arshi ne a kowane babban wuri a cikin malakutunka nakan ga la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illa muhammadur rasulullah to na san dai mai wannan sunan da ka hada shi da sunanka babban abu ne a wurinka duk wanda ya biyo ta kansa zai samu biyan bukata saboda haka nake roƙonka albarkan mai wannan suna muhammadu ka yafe mini yace shi kenan na yafe maka tun da ka kama sunan muhammadu na yafe maka albarka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne makiya addini masu rushe addini abinda suka koya wa mutane a gaya wa mutane a rabu da annabi Muhammad wai sai dai ka ce albarkan son annabi kar ka ce albarkan annabi don Allah shi wannan mutum shi in ko kai ne nace ubanka ba shi da albarka ban zage ka ba amma wai baka da iko kace albarka annabi to me kenan babu ita baka da iko kace bijahi rasulillahi shi Allah ya faɗa wa annabi Isa ma wajihan fi dunya wal akhirah mai babban alhurma ne a wurina duniya da lahira ya faɗa wa annabi Musa mai alhurma ne wa kana inda Allah wajihan mai zajahin mai alhurma ne amma su makiya annabi wanda aka koya musu yanke musulunci da musulmi wai kada kai ce annabi yana da alhurma kar ka ce albarka ne kai haka ka shirku to ai babban abin da yake kauda shirku kalma na farko musulunci ko yanzu in kace la ilaha illallah kai shiru zaka shiga musulunci kai shiru ya ita faɗi sauran ta a'a ai ba zan yi shirku ba Allah dai kawai ya musulunta mutumi ka saboda ku rabu da waɗannan maƙiya Allah maƙiya annabi aiki suke wa Amerika a ƙarƙashin wasu miyagun larabawa a rabu da annabi wai annabi wai mutum ne kamar kowa a'udhu billahi sai ka ji suna wa'azi ce man wai la insanun ka abika wai shi mutum ne fa kamar ubanka to uban na an ce zage shi ne ce bai da amfani wane ne zai kiran sallah in ya ce shar wallahi la ilaha illallah ya kawo sunan ubansa ya sa mai shiga musulunci ka zo ka shiga musulunci ya ka da hannunka ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abinda ka faɗa translation wannan magana na larabci ka ce ka yarda tun daga zuciyarka har bakinka Allah shine ubangijin komai da komai kowa da kowa kuma kace ka yarda annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne aiko shi da wannan addinin Islam kuma kace ka yarda Yesu wato annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi kafin ya aiko annabi Muhammadu wani abun mamaki ne Allah yayi mutum yana da uwa kurun ba shi da uba shine annabi Isa kuma yadda yayi Hawwa'u ba ta da uwa kamar yadda yayi Adam ba uwar ba uban mu kuma yayi muna da uwa muna da uba kuma yadda Allah ya jefa ruhu a cikin Maryamu ta haifi Isa kowannen mu haka Allah ya jefa ruhu a cikin uwarsa ba ubansa ne jefa ruhu ba saboda haka ka yarda abin da ka faɗa ka yarda ko alhamdulillah kace kace alhamdulillah ka zama musulmi yau alhamdulillah dukkan musulmin duniya ɗan uwanka ne duk abin da ya zama dole a wurin ya zama dole a kanka duk abin da bai da kyau ya zama bai da kyau a wurinka wato za ka yi sallah biyar za ka yi sallah biyar kuma ba za ka ci alade ba ba za ka sha giya ba aikin ba za ka ba za ka yi ba nan wanda musulmi ba sa yi kuma za ka kame bakin ka sai rana ka sha ruwa kai niyan zamu azumin nan tare da kai Allah baka dukiya ka fitar da zakka Allah sa ka je haji kuma wani suna da kake da shi o dashi to yanzu wani suna kake sunan musulmi umaru yau ma da umaru masha Allah kamar adalla a bashi abin riga a kaje ka samu ni dan uwa musulmi ka koya maka yadda zaka rike ma da umaru kaji ko to wato abinda suka yi domin ayyukan duka a rubuce fa aka ba su masu wannan kungiya tun daga 1964 cikin watan Nuwamba aka rubuta musu wannan abubuwa a Vatican a cikin watan Nuwamba 1964 cikin watan Nuwamba a Vatican aka ba su abubuwan a rubuce yadda za a rushe musulunci kamun shekara ta 2000 ba wai Najeriya ka duk duniya ko waɗannan irin aikin guda ɗaya ne a ki annabi dai a rabu da shi a ki wali a rabu da su a zagi manyan musulunci to haka ne suke sai mutane su taso su ki musuluncin gaba ɗaya abinda za su ke so kenan in ba haka ba qur'ani yace Allahu wa rasuluhu lillahi wa rasuli fi sabilillahi ko me a faɗi Allah faɗi annabi amma ta karka yadda ka faɗi annabi in ka faɗi ka zama mushriki to saboda haka don Allah a fahimta a gane kun ji Adamu kakanmu ma wato ku duba dukkan littattafan tafsiran duniya za ga an faɗi haka amma kar ku duba raddul alhani dama shi an shirya ne amma an qur'ani shi ba zai kawo irin waɗannan ba dama an shirya shi raddul alhani amma an qur'ani to sai Allah ya yi masa gafara shi ne fataki adamu min rabbihi kalimati ya karbi wannan kalmomi na cewa Allah ya masa gafara albarkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce je kana masa gafara fataki adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi Allah ya masa gafara innahu huwa tawwabur rahim to waɗannan abubuwa wa asai adamu rabbahu fagawi summa tabi rabbuhu fataba alaihi wa hadith shehun mu shi Ibrahim Kaula yana ce in ka zo wannan in ka zo irin wannan karatu wa sai Adamu rabbu fangawe ka wuce da sauri ka ce sun mace bai rabbu fata ba alaihi wahadi banda Allah ba mai iya gaya wa Adam irin wannan magana cewa wa sai Adamu rabbahu fangawe Allah kadai yake iya gaya wa Adamu haka mu dai sai mu wuce da sauri mu ce sun mace bai rabbu fata ba alaihi wahadi irin waɗannan maganganu kama a Qur'ani za ka ga annabi da kansa an ce masa fa in fa'alta fa innaka idan min az-zalimin to ba mu iya faɗa wa annabi irin wannan magana sai Allah domin su annabawan bayinsa ne halittarsa ce duk yadda ya ga dama zai faɗa musu amma ya riga ya gaya mana fa inna Allah hastafi adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imran ala alamin ya ce ulaika alladhina an'ama Allah alaihim to saboda haka ba za mu mance darajojin da Allah ya musu ba yanzu ko da kana da kaka ne tsoho sai kakan ka je ka je ka kira ubanka mutum banzan nan in ka je haka zaka faɗa uban naka ka je ka kira ubanka mutum banzan nan in ka je haka zaka ga mana kakan gaba balle ubangijinka ko kuma a'a ofisa o inspector general ko ko cp commissioner police ya kira kurtu ce kai ka je ka kira wancan mutum banzan nan inspector bai iya aiki ba ta shi in kurtu ya je kiran inspector zai ce mutum banza oga yana kira zai ce eh ai sai sala masa ya ce oga ana kira ko zai faɗi sauran to mu dai tsakanin mu da Adamu uban mu ne annabin mu ne kuma bawansa ne manzonsa ne tsakanin su can mu tsakanin mu da shi girmamawa wai da wannan ne suke hujja wai annabi Adam ba manzon Allah bane da manzon Allah ne wai Allah ba zai ga masa haka ba Allah to wai in ba manzon Allah bane wane ne ya koya wa ƴaƴan Adamu addini har suka san haram da halal واتلو عليهم نبأ نبأ ابن يادو بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحد ولم يتقبل من آخر قال لأقتلنك قال انما تقبل من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا باسط الي يقتلك اني اخاف الله رب العالمين duk wa'annan abubuwa in ba annabi adam ne ya koya musu ga halal ga haram ga sakamakon lahira ga kaza ga kaza ina za su san wannan annabi ba annabi bane wa zai koya musu wannan to duk wanda yace annabi adam ba annabi bane to kusa da ridda ne ya karyata qur'ani wa'annan irin maganganu kuma Allah yana da iko ya faɗa bayin sa haka kuna ji da kullum in Allah zai kira wani annabi ko mursali da qur'ani ya Ibrahim yake faɗa masa ba zai ce ya annabi Ibrahim ko ya rasul Ibrahim ba a'a ya Ibrahim ya Nuhu ya Musa ya Isa ya Yahya ya Zakariya da haka sunansu yake kiransu zalla sai dai annabi Muhammad sai ka Allah baya masa haka sai ka ji ya ce masa ya ayyuhar rasulu ya ayyuhan nabi'u ya ayyuhal muddassiru ya ayyuhal muzammil duk Qur'ani baya Muhammad saboda a koya mana girmama shi alaihi salatu wassalam amma akwai sunayensa guda biyar don kar a ce Qur'ani ma gaba ɗaya ba sunansa amma duk inda aka faɗa sai an kawo kalmar risala amman na wa ma Muhammadun illa rasulun ma kana Muhammadun ba adamu jalku walakin rasulullahi Muhammadun rasulullah bima nuzi ala Muhammadin wa huwa al-haqq gaba ɗaya zalika anna Allah huwa al-haqq ya Ahmad ya tin badir yasmu Ahmad wa mubashiran bi rasulin yati min badir yasmu Ahmad to annabi Muhammad wani abu ne mai girma a wurin Allah in mutum zai halaka ka ya nuna maka shi ba kowa bane shi kenan kan halaka ka an gama to wannan kungiyoyi da aka kafa daga Vatican abin da suke nufi kenan a raba mutane da annabi Muhammadu a raba a raba mutane da manyan waliyai duk gaba a zazzage su a bata su har matan annabi shiga zage su har sahabbai a zage su to komai ya kyau kenan to wannan abu shine ya rikita mutane ya hana mana zaman lafiya abubuwan da ake duk da gangan ake yin sa kuɗi ake biya a yi su yanzu ko ya zama in dai kuɗi ya shigo magana to duk magana ta ƙare komai ake so za a yi Allah kiyaye to su mata bai rabbuhu nan da nan sai Allah ubangijin sa ya zabe shi fataba alai ya karbi tubansa su mata rabbuhu fataba alai wahade ya shiryar da shi to kuma irin waɗannan abubuwa na annabawa Allah yana yi mana wannan ne don ya koya mana yadda za mu yi su annabawa wajen maganan sun yi kaza an ce laifi ne sun yi kaza an ce laifi ne amma sun tuba an yaje misalinsa kamar mutum ne da irin takalmin nan dogo mai kaiwa har gwiwa ya je ya shiga taɓo ne ya shiga wurin ƙazanta ne ya komo yana wankewa kai kuma wanda baka da shi in ka shiga wancan ya za ka kai ma ai kaga ya wanke shi ma balle kai ko to shi ma wanda yake ya shiga wurin takalminsa takalmin ne ya ɓaci ƙasa tana cikin takalmin zan gaya maka takalmin tun daga ƙafa ne har gwiwa ya shiga cikin ƙazanta wanda rabin sawunsa yana cikin ƙazantar to in ya dawo ya zai yi sai ya wanke ya wanke kamun ya fidda ƙafarsa ko to balle fa kai da kake shiga ba takalmin ya koya maka yadda zaka wanke kenan kuma kamar yadda ake yadda sojoji suke training kamar yadda masu agaji suke training kaga sun kade wani wai ya mutu an dauka an sa maza maza an dauka an sa a makara wanda bai sani amma mutuwan gaskiya ne a wai in ya faru haka za a yi to haka annabawa ake yi in ya faru haka za a yi amma bai faru bane annabi bai sabon Allah a wai in ya faru haka za a yi kai ma in kai laifi to fata ba alaihi wahade ma ya jannakum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati kuma ittaqiu aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ku sauka dan aiko muku da littafi da manzanni littafin nan da manzanni in kun bi su za ku dawo wannan wuri a lokacin da ya kowane lokaci daɗi in ku ba ku bi su ba shikenan kun bi take na harbara saboda haka ne ma malamai suke cewa amma abin da shaidan yayi wa Adam da ya san matakin haka abin zai zame masa da bai yi ba ya yi masa keta ya kankoro shi daga aljanna daga shi sai matarsa kan mutum da ya zo daga Ingila amma da ya zo dawowa aljanna annabawa ya zo da su dubbai dubbai waliyai dubbai miliyoyi muminai dubbai duk ƴaƴansa ne zai koma da su aljanna dala rannan yaya murna ya yi daidai kamar yadda ya fito yana bakin ciki yana kuka da shi da matarsa yana jawo ganye yana mannawa tashe ya sauko ya zai masa alheri kamar yadda Musa ya yi kuskure ya kashe kafiri abu ya zama masa hanyar tafiya hijira a gudun hijira da ya zo dawowa sai yana ya dawo yana annabi mursali tarakiya da mira qala bila minha فما أتنكم مني هدى ومن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.
فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.
zan aiko muku da manzanni da littafi wanda zai muku direction inda za ku dawo wannan wuri ba zan bar ku haka ba duk wanda ya yarda da maganar manzannin ya yarda da littafin to zai dawo nan cikin lokaci mafi daɗi zai dawo aljanna la khawfun alaihim wala hum yahzanun ba tsoro ba bakin ciki in dai manita hudaya duk wanda ya bi wannan shiryar tawa da na bayar wajen annabawan nawa da magadansu malamai fala yadullu wala yashqa ba zai bata ba ko ba zai wahala wahalan lahira ba ba zai bata ba ba zai wahala ba zai sha wahalan lahira ba in dai ya bi shiriya tawa من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى hanyar da ake bi ta dawowa aljanna in ta farko abinda za a fara nuna maka zikiri la ilaha illallah muhammadur rasulullah abinda zaka fara kenan in dai zaka dawo din sai ka fara da zikiri wa man arada an zikiri duk wanda ya kauda kai yaki zikiri na fa inna lahu ma'isan dankan to shi kam shaqiya ya samu shaqa ta har abada kenan akwai rayuwa ta matsuwa tun daga nan duniya fa inna ma'isan dankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma tun daga duniyan nan zan wahal da shi in na bashi mulki ko na bashi dukiya duk a banza ne fala tujibka amwaluhum wala auladuhum in yuridillahu yu'azzam bi hayati dunya wa tasaka anfusuhum kafirun karka ga mamakin mun ba su mulki mun ba su dukiya mun ƙara musu wahala ne ya kwana ba bacci ya tashi kuma cikin aiki ya kwana ba bacci ya tashi cikin aiki kullum cikin tashin hankali da tsoro da bakin ciki gurgurun yawan mulkin ka a duniya in baka da imani gurgurun yawan bakin cikin ka tashin hankalinka ba za ka samu jin daɗi ba sai ka sha giya kaman ci komai ka samu kai bacci amma ba haka ba in dai baka da imani ka samu mulki to tashin hankali ya same ka baka da jin daɗi sai ran da ka sha giya kaman ci duk abubuwan da suke kanka sannan kai bacci duk wahala ne kawai aka dora maka in dukiyar aka baka wahala ce tashin hankali wani ya karba bai biya ba mota ta faɗi wuri kaza su wani sun zo sun ce kaza tashin hankali ka kwana ba bacci saboda tunani da sabu ka tashi cikin aiki har gari har har a koma kaman jiya to saboda haka wanda ya imani shine yake cikin jin daɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ce ajaban min amril mu'min amruhu kulluhu khairun idza asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa idza asabathu darra'u sabara fa kana khairan lahu mamakin al'amarin mu'mini idan ya samu alheri ya ji daɗi ya gode wa Allah Allah ce masa da in shakartum la azidan nakum tun da gode min zan ƙara muku ko ko ya samu wahala yayi hakuri yayi hakuri hakurin ma zai masa alheri Allah ce inna ma yuffas sabiruna ajran bighairi hisabin masu hakuri zan ba su lada turawa nake bana lissafi to wannan wajen mumini ke duk abin da ya samu alheri ne shi na tare da Allah babu damuwa wa man arada an zikiri duk wanda ya kauda kai yaki zikiri na yaki ambato na yaki min ibada fa inna lahu ma'isatan bankan zai gamu da rayuwa mai kunshi a cikin rayuwarsa ta duniya mai kuntata wa nashiruhu yawmal qiyamati a'ma ran lahira kuma sai ta da shi kamar yadda kashin nan ai na faɗa maka a cikin suratul isra'i wa nashiruhu yawmal qiyamati la wajhum umyan wa bukuman wa summa mutashe shi ranar lahira yana makahu
قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا sai ka ji ya tashi yana makaho ce ni dai a duniya ban san ni makaho ne ba Allah ya aka yi haka ina mai gani a duniya ka tashi nan lahira ina makaho ya aka yi haka ai an riga an gaya maka a can cikin suratul isra'i ai ubangiji ya faɗa mana ya ce kaman kana fi hadhihi ame ko fil akhirati ame wa adallu sabila duk mutumin da bai dauki hanyar Allah ba a nan duniya to ya makantar da kansa kenan wa man ya'shu an zikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin wanda duk ya makance ya bar ya bar hanyar zikiri hanyar ibadan Allah to ya mai da kansa makaho kenan a duniya ko da idonsa na wajen nan suna gani to hukuncin makaho yake za mu tashi ranar lahira makaho ciki da bai wa na su yawmal qiyamati amin qala sai yace rabbi lima hadatani amin ya ubangiji dan me ka tashe ni a cikin makafi alhali a duniya ina gani ni mai wakar kuntu basira alhali ku a duniya ni mai gani ne
قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى kamar yadda ka gani kai makaho din nan ne anan du anan lahira ai a duniyan ma kai makaho ne ba na nuna maka hanyan hanya ta hanyan annabawa ba ka kibi na ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili ka kibin hanya na hanyan annabawa na hanyan malamai magada annabawa ka kibi ka makantar da kanka da gangan ai kamar yadda kake a nan makaho a lahira can duniyan ma ai kai makaho ne idan ka baya ganin gaskiya kazalika tabta ayatuna fa nasitaha na aiko ayoyi na a bakin annabawa na ko ko a bakin malamai magada annabawa na fa nasitaha sai ka jefar da su kamance su kamar da su baka san su ba fa kazalika yawma tunsa saboda haka ne anan mu ma sai muka barka anan lahira kamar yadda ka bar ayoyin mu a duniya وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى فكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى يا رسول الله da kai da jama'arka ku ji wa kazalika yadda nayi yadda na ba ku wannan labari haka na jiri muke saka man asrafa ala nafsihi duk wanda ya bata wa kansa ya kibin Allah ya kibin manzon Allah sallallahu ya bata wa kansa bai tuba ba domin na kira na ce ku tuba ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru jami'a innahu huwal ghafurur rahim ya ku bayina wanda kuka bata wa kanku kuka ki gaskiya to ku dawo ku komo kan gaskiya kun ji kakanku Adam ma da yayi wani abu da ya tuba sai na ƙara masa girma to kuma in kun yi laifi kar ku kyale ku tafi haka da shi lahira a'a ku dawo ku tuba in yafe ku in zama masoyinku inna Allah yuhibbu tawwabina Allah yana son masu tuba wa yuhibbu mutatahhirina wa kadhalika najzi man asrafa duk wanda ya bata wa kansa walam yu'min bi ayati rabbih bai imani da ayoyin ubangijinsa ba to haka zan masa a duniya in wahal da shi dare ya kwana ba bacci saboda tunani da damuwa da rana kuma ta cikin mugun aiki kullum haka kenan har ya mutu da haka amilatun nasibatun tasla naran hamiyatan yana wahala yana aiki yana wahala yana aiki maimako a koma lahira ya zama dare a kwanta a huta a a can ne za ta da azaba mai tsanani wa kazalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal azabu lakhirati Allah ta wallahi na rantse da zati na azabar lahira ashaddu tafi azabar duniya wa abqa kuma tafi wanzuwa azabar duniya in ta kama mutum dai ba cikin wuta za ta same shi ba a waje ne in azaban ciwo ne in azaban talauci ne in azaban bakin jini ne in azaban wani tashi hankali a dai fili za ka yi ta ba a cikin wuta ba amma azaban lahira fa a cikin wuta ake yin ta kuma wannan za ta yanke ta lahira ba ta yankewa domin gari in an je babu wani gari a gaban garin gari ya dinga tafiya kenan shi na lahira wal azabu lahirati wallahi azaban lahira ashaddu tafi tsanani wa abqa kuma tafi wanzuwa أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى shin mutanen makka da sauran mutanen duniya gaba ɗaya bai ishe su bane su gane afalam yadi lahum ba zai ishe su bane su gane kama halakna qabla min alqurun garuruwa da yawa wanda suka kafirce min na halakar da su yanzu kana jin motsin su hal tuhissu minhum min adin aw tasma da murkiza akwai ɗaya da kake ji na harkar da adawa da samudawa da ashabar rasu da kunan bani zalika kasira wannan duk bai ishe su wa'azi ba yamshuna fi masakinihim ai masu mutanen makka in za su je sham sai sun bi ta garurukan su annabi ludu inda muka harkar da kafirai da garurukan samudawa inda muka harkar da kafirai sai sun gani wa birin mu'assalatin wa qasrin mashid za su sadda rijiya ba kowa za su sadda kangaye ba kowa za su sadda wani wuce wannan kuma yin arna ne wanda aka harkar da su wannan duk ba zai ishe su azi ba a wani mihaji da kamar na kabla min quni yamshuna suna tafiya fi masakinihim a gidajen kafiran da aka halakar a kofar su yamshuna fi masakinihim inna fi zalika a cikin wannan wa'azozi da muke bayyanawa da kuma abubuwan da suka afku suka wuce wallahi ya isa la'ayatin ya isa abin izina abin lura abin fadaka abin wazantuwa li ulin nuha a wurin ma'abuta hankula ولولا كلمة سبقت من ربك لكان من ربك لكان لزاما وأجل مسمى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى da suke damun ka suna ce mace hadal wadu in kuntum sadiqina mace hadal wadu in kuntum kana ce za a halakar da mu mu lura mana an halakar da adawa da samuda da mutanen annabi to ka ce kai ma in an kafirce maka za a halaka to an kafirce maka to za a halaka ba sai su muke gani Allah ce walaula kalimatun wa ajalun musamman da kan zaman walaula kalimatun da kan rabbika la kana li zaman wa ajalun musamman ba don dai Allah ya riga ya rubuta li kulli ummati najal idza ja ajalun la yastahi fa ajal la sunna kowane mutum akwai numfashin da aka diba masa da kwanaki da watanni da shekaru in ba su kare ba duk abin da ya zai mutu ba sai sun sai sun kare wannan alkawari ne na riga na rubuta ajali ne musamman na rubuta na aje komai kafircinka in shekaru da iba maka su kare ba zan kashe ka ba walau ya kudu Allahu nasa bima kasabu ba ta kana zare min dabba walakin yakirumu ila ajalin musamman ba don Allah ya riga ya rubuta ko wadanne mutane ajalin su ba da kowane mutum ajalin sa ba ai da daga lokacin da ake sabon sai Allah ya halakar da mutanen gaba daya amma kowane mutum an masa lokaci ko inni jama'a an masa lokaci ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى ولولا كلمة وأجل مسمى من ربك لكان لزاما ba don kalimar da ubangijinka ya riga ya rubuta ba ba don ajalin da ya rubuta ya ajiye ba da harkar da kafiran makka masu maka bakakin maganin nan da kani zama da ya zama dole in harkar da su amma na riga na rubuta musu lokaci فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى
ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى وتقديمي بتأخيري yana daga cikin abubuwan da suke sa malaman tafsiri su shilafa abubuwa guda goma sha biyu wani daga cikin su takdimi da tafiri walaula kalimatun wa ajalun musamman lakana lizaman ولولا كلمة لكان إذا ما جاء موسى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبحوا أطراف النهر لعلك ترضى يا رسول الله فاصبر كي هكولي فاصبر كي هكولي kai hakuri na riga na gaya maka kowannen su na rubuta masa ajali in ajalin sa bai ba zan kashe shi ba kai hakuri fazir ala ma yaquluna akan maganganun banza da suke ce maka mata hadal wadin kuntum sadiqin nan mata hadal fatin kuntum sadiqin kai hakuri ya rasulullahi lokacin zai zo ba za a dade ba iyakan abin da muka iba musu a shekara goma sha hudu ne kawai daga shekara goma sha hudu ta kare to insha Allahu za ka yadda badar za mu kawo manya-manyan su masu tsiya mu kakkashe mu zuba maka gawansu a gabanka sai yadda ka ce sai ka ce a tura su a cikin rami ai ta tura su a rami kana gani a tura su a rami ko mu kama wasu manya-manya daga cikin saba'in mu ɗaure sai abin da ka ce wanda ka ce a fanshe shi ya ba da kuɗi wanda ka ce baka yarda da fansarsa mutum da ya iya rubutu sai ya koya wa yara goma rubutu tun a sake shi to duk sai mun yi maka wannan ya rasulullah kai hakuri na shekara goma sha hudu zaka bayar kai hakuri shekara goma sha hudu fasbir alama ya kuluna kai hakuri akan maganganun banza da suke faɗi wa sabbi bihamdi rabbika kai da kai ta zikirin Allah kai ta tasbihi kamar yadda Musa yake ce kai da sabbiha kaseeran wa nazkuraka kaseeran inna kunta bina basiran kai ma kai ta zikiri kai ta tasbihi kai hakuri kai ta zikiri kai ta tasbihi kai ta hakuri wa sabbi bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi kamin rana ta fito wa qabla ghurubiha kamin rana ta faɗi wasabbi wa atrafan nahiri la'allaka tarji haka kuma jaffan gane ku wato wannan ya shigar da fa subhanallahi hina tumsuna wa hiya tusbihuna wa rahmu fis samawati wa ashiyan wa hiya tunhiruna a cikin suratul rum aka bayyana lokatan sallah a gahar da asar magariba isha'i amma da ishara irin wannan annabi ne ya nuna lokacin da adadin raka'o'in nan kuma ya ce fasbi ala ma yaquluna wa sabbi bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha kai tasbihi wa Allah kai ta yin godiya wa Allah kana karanta Fatiha kana sallah kana ruku'u kana tasbihi kana sujada kana tasbihi kana ta zikirin Allah kai rudu shamsi kamun rana ta fito asubahi yana wajaba akan mutane kamun fitowar rana da awa daya tak ko awa daya da kwata alal aksar in dai saura awa daya da kwata ko awa daya rana ta fito to lokacin as-salatu yayi idan wannan lokaci bai yi ba kowa yayi as-salatu to yayi kuskure ya saba wa al'ummar musulunci gaba daya domin cewa as-salatu khairun minan naumi ka ce sallah ta fi bacci ka tashi ka bar baccin nan kai sallah sallah ta fi bacci sai na ce maka gaskiyar ka kai as-salatun karfe hudu sai na tashi ne bacci yana damu na sai na yanke baccin tunda yake na san sallah ta fi bacci sai na zo ne alwala ba na so in fita saboda kada barayi su musata ko ka su kashe ni hanya sai na yi alwala sai na sallah a daki na sallah subahi da ko a bacci na sallar tawa ta karbu karbe hudu fa to wa yasa ni wannan wahala wanda ya mini ƙarya ko wanda ya mini ƙarya ce in bar bacci in sallah na yi sallah kenan wa yasa ni wannan wahala wanda ya mini ƙarya yace ka bar bacci kai sallah kiran sallah kamun kamun rana ta fito da awa biyu ake yin kiran sallah don shine sudusul lailil akhir in an kasa dare kashi shida a lokacin da rana take tafiya daidai awa goma sha biyu in an kasa dare kashi shida awa biyu shine kashi ɗaya daga ciki to in awa biyun nan ta yi sauran awa biyu to an yadda a yi kiran sallah saboda a tada mutane wani akwai wanka a kansa wani akwai nafilfili a kansa wani akwai wurdodinsa da yake yi wanda suke yi a wabila feruhum yastaghfiruna masu yin zikiri a lokacin suhur to an in an yi awa guda bayan wannan to sauran awa ɗaya kenan rana ta fito to sai a sake kiran sallah sai a ce to yanzu kam as-salatu khayrun min an-nawmi haka ake a makka haka ake madina haka ake duk duniya banda masu addini watsa musulunci idan sun yi wannan salatu sun mai karya ka tashi kai sallah Allah bai karba ba kuma ka daina cin abinci kai mai sahur an wahal da kai ka shirya abincin ka za ka yi sahur an ce salatu khairu minan nawm karfe hudu an maka asara an sa ka yunwa an sa ka sallan banza saboda dama mun ake fata musuluncin ne wa min ana illahi fasabbi wa atrafan nahiri la'allaka tardi qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha shin ƙasan nan fa ƙasa ce ta musulunci fiye da shekara dubu Najeriya take da musulunci. Ku tuna waɗannan shegantaku duka daga alif da ɗari tara da sittin da shida zuwa yanzu ne suka kullu a duniya har suka iso mu. Kamu wannan shekara talatin da shida don Allah kun taɓa jin wani musulmi a zagi shehu Tijjani ko Sidi Abdulkadir ko shehu ɗan Hodiyo. A samu mutum mai shekara hamsin a kowane gari a tambayi malam ka taɓa zuwa makaranta lokacin da kake yaro ce eh na Qur'ani ko ce duka to malamin ko yana zagin shehu tijjani a lokacin yana zagin shi da zukari ya ce a a'udhu billahi kowa ka tamba a Najeriya haka zai faɗa maka sai dai bayan shekara alif da ɗari da sittin da hudun nan daga cikin watan Nuwamba da aka kulla wannan sharri aka jefa a duniya kowa ya yi kokari an ba da rubutu a rubuce yadda za a rushe musulunci in ka bude wani zaka ji masu kishin musulunci sun kashe mutum kaza masu kishin musulunci an kashe mutum kaza duk aikin da aka dauko daga Vatican din ne yake aiki mu ma saboda addu'o'i da ake da istighfari bala'o'in suka yi sauki ba don haka da ta tsirin ta ci gaba an yi ta yi amma ji Allah ya sauke wa agrafan ne Allah ka tarbe lokacin ya kare ne mai girma gwamnan jihar Kaduna daga aure mai kalli akan Allah ya aiko mana da zakka na naira mai mai tan da hamsin kwata miliyan Allah ya saka masa alheri amin ko kuma tambaya sai tambaya Allah ya saka wa gwamna wanda ya dubu ɗari biyu da hamsin zakka Allah ya saka masa alheri sai tambaya daga Allah ya kiyaye na kasar na san zauna lafiya bismillah tambaya shi ne kuma ka za mai hukuncin matar da ta wankewa mijinta gabanta ya sa ba tare da ya sani ba shin shi za ta roƙa gafara ko ko Allah
eh to wannan in tana nufin sihiri ta yi ne don ta ja hankalinsa ma magana ai ta wuce nan ta wuce alhaki domin sihiri mummunan abu ne ta shayar da shi abin da ba shi da kyau ta hanyar sihiri ta tuba wa Allah shi ko ba sai ta gaya masa ba ta tuba wa Allah shi ba sai ta gaya masa ba irin laifuka irin waɗannan idan mutum ya yi akwai akwai na mutum to za ka tuba wa Allah amma shi mutumin mutum ba za ka ba za ka gaya masa abin da ya faru ba ko misalin ko mutum ne kana neman matarsa sai Allah ya jeho maka imani ka tuba to in kana so ya yafe maka sai ka zo ka ce masa wane mutum bai san lokacin da zai mutu ba zaman duniya mu haɗu mu saba mu haɗu mu shirya ni duk abubuwan da na yi maka ina roƙon da Allah ka yafe mini ni dai duk abin da kai min na yafe maka daga yau kai kuma ina roƙon duk abubuwan da na yi maka ka yafe mini da shi da ta yaje ka na yafe shi kenan to wancan ya shiga ciki kenan kar ka faɗa masa kai wani abu da iyalinsa sai aka bar Allah mutum ne mutane ne daga suna zuwa juma'a amma bayan liman ya ƙara juma'a sai su ta su juma'a ta daban ya matsayin sallar juma'a su a juma'a dai a kowane masallaci juma'a ɗaya ake yi saboda haka idan su mutanen nan matafiya ne kuma suna daga cikin matafiyan da suke wajabta kansu yin juma'a juma'a su ta yi amma in dai suna nufin ba su yarda da limamin mai suka juma'ar su to sallar su ma gaba ɗaya ba ta yi ba domin sun kafirta musulmi matarsa tana a al'ada bai sani ba ko kuma ta gaya masa ba sai ya auka mata rana ko ba ai latuwa sai na ina suna wakana ai kada yi ne ai kuskure ne bai da wani laifi alhamdulillah Allah mana gafara Allah ya ji mu Allah ya ji iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu da Allah saka shi wani mu da alheri Allah biya bukatun mu da bukatun masu neman addu'a wurin mu albarka ne sallallahu alaihi wasallama Allah ya ɗaukaka musulunci Allah ya kare kafirci Allah ya mu lafiya da zaman lafiya Allah ya taimaki masu taimakon musulunci albarka ne sallallahu alaihi wasallama Allah ya shiga musulmi maza da mata rayu da su albarka ne sallallahu alaihi wasallama Bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على محمد الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لا صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ana neman لا جدوم الله جي جايمو iyayi iyayenmu da malamu da malamu da malamu Allah ka tashi wannan mu da alheri Allah biya bukatun mu da bukatun masu neman addu'a wurin mu albarka ne sallallahu alaihi wasallama